العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah yau sha yau goma ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗari hudu da ashirin da bakwai takwas ga watan hudu shekara ta dubu biyu da shida za mu ci gaba da karatun littafin qatrun nada wannan shine darasi na sha biyu ko abinda muka yi na karshe idan ba ku manta ba mun yi magana akan alamatul i'rab muka ce ala darbaini hunaka alamatun zahira وهناك علامة مقدرة العلامة الظاهرة هي الأصل والمقدرة فرع له فرع لها sannan sai muka yi magana karkashin haka cewa ana yin takadirin alamatul iraq nau'i na takadirin alamatul iraq guda biyar ne ko ma yuqaddaru fihi harakatul iraq jami'uha abinda gaba ɗaya ake kaddara masa harakatul iraq shine ne me sunansa al-maqsur sunansa ko al-maqsur al-ism al-maqsur likawnihi la yaqbalu al-haraka ko wannan ana kaddara masa jami'ul harakat al-i'rab shine kullu ismin akhiruhu alifun lazima kamar al-fata an fahimta ko tuqaddaru fihi harakat al-i'rab al-thalatha jami'uha daga nan sai na biyu ma yuqaddaru fihi harakat al-i'rab jami'uha la likawnihi لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة بل لأجل ما اتصل به وهو ماذا وهو المضاف إلى الياء المضاف إلى الياء كما غلامي كتابي هذا كذلك تقدر فيه جميع حركات الإعراب الثلاثة ثم الثالث ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال تقدر فيه الضمة والكسرة للاستثقال لكن الفتحة تظهر في آخره شنو مي الاسم المنقوص شنو ما كان آخره ياء مكسور ما قبلها دول سمتين يا فتون ضابط ياء مكسور ما قبلها كما القاضي الداعي الغازي الساعي إلى آخره فلا تظهر في آخره الضمة والكسرة وإنما تقدر الضمة والكسرة في آخره بينما تظهر الفتحة إذا في الرابع ما تقدر فيه الضمة والكسرة آه ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر شنو به الفعل المضارع المعتل بالألف كما يخشى يسعى يغشى إلى آخره لكن في الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط وهو المعتل بالواو متلم بالواو تقدر فيه الضمة فقط أما الفتحة فإنها تظهر, تظهر في آخره وأما الجزم فعلامته فيه حذف آخره ina ga wannan shine karshen abin da muka yi Allah akalli ya tunatar da mu baya za mu tashi sabon fasal biyu yace
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد قال فصل يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا كقولك يقوم زيد ويقعد عمرو وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له ما هو فقال الفراء وأصحابه رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم وقال الكسائي حروف المضارعة وقال ثعلب مضارعته بالإثم وقال البصريون حلوله محل الإثم قالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما امتنع رفعه لأن الإثم لا يقع بعدها فليس حينئذ حالا محل الإثم وأصح الأقوال الأول وهو الذي يجري على ألسنة المعربين يقولون مرفوع لتجرده من الناصب والجازم wannan fasalin yana magana akan fi'ili mudari yurfa'u al-mudari'u khaliyan min nasibin wa jazimin fi'ili mudari ana masa rufa ya zanto hukuncin sa shine ar-raf'u sawa'un kana raf'uhu bi alamatin i'rabiyatin zahira aw bi alamatin muqaddara al-muhim da fi'ili mudari'i akan yi masa rufa'a yaushe khaliyan min nasibin wa jazim idan ya wofinta daga nasib abin da ke haifar da nasaba wa jazim ko abin da ke haifar da jazma wato da mun ga fi'ili mudari'i wato zamu lura da bai riga shi zuwa kamar a nan gurin a ce ga ya zahabu wannan fi'ili mudari'i ne ga ya qara'u shi ma fi'ili mudari'i ne ga yaktub shi ma fi'ili mudari'i ne to nan gurin zamu kalla idan anan akwai alama da ke sa nasaba kaga zai kasance akhiru mansub idan akwai wani abu adatun min adawatil jazmi akhiru zai kasance majzum amma idan kana khaliyan min adawatin nasbi wal jazmi fa innahu marfu'un wujuban dole kawai zai zama marfu'i ne an gane ko saboda me lam yasbiqhu nasibun wala jazim فهو خلا من الناسب والجازم وتياو كنت لقى الناسب والجازم شرحي أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناسب والجازم كان مرفوعا ونندم على أنه سني إجمائي البصريون منهم والكوفيون duka sun yi ijma'i bisa ga cewa fi'ili mudari'i idan ya kasance yawo kunta daga nasib da jazim to zai kasance marfu'i ne ka kaulika ya komu zaid ويقعد أمر كلمة يقوم لم يسبقها ناسب أو جازم وكذلك يقعد لم تكن مسبوقة بناسب أو جازم وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع له عند كوي سكي ساباني ومي هاي فما صدر فادك تند من سن مجزومي إذا أكتي أريد أن أذهب أن إتسي تزمو بتايمي تهاي فد نسبة إذا أكتي محمد لم يذهب an san cewa lam din ita ce ta haifar da mai jazma to shi kuma da ya zamanto ya zahabu ya qara'u ya kutubu menene ya haifar da rufa'ar an yadda marfu'un ne to amma menene ma huwa amilur raf'i kun gane ko wa inna ikhtalafu fi tahqiqir rafi'i lahu da ya haifar da rufa'a din ga sifilin mudari nan ne suka yi sabani ma huwa fa qala al-farra wa ashabuhu al-imam al-farra shi da almajiransa sai suka tafi akan cewa rafi'uhu نفس تجرده من الناصب والجازم إذا أنت بك ما هو عامل الرفع في الفعل المضارع فتقول تجرده من الناصب والجازم kasancewar ya tsaraita daga nasib da jazim ya wafunta daga nasib da jazim shine abin da haifar da rufa law kana hunaka nasib la kana mansuban law kana hunaka jazim la kana majzuman lakin bima annahu tajarrada min an-nasib wal jazim fa wajaba an yakuna marfu'an fa hadha tajarrud هو السبب في رفع فعل المضارع kun gane ai haka farra ya faɗa shi da almajiransa wa qala al-kisai al-imam al-kisai ali ibn hamza yace huruf al-mudara'a abin da yasa shi da rufa'a ɗaya daga cikin harufa na mudari'i ne suka haifa masa da rufa'a wanda su ne harufan na aitu ko anaitu alhamza azhabu ko ya yazhabu ko ta tazhabu ko nun nazhabu yace waɗannan huruf din na fi'il mudari'i su ne suka haifa masa da rufa'a in ji kisa'i wa qala sa'alab shi ma wani malamin nahawu ne mai cin gashin kansa yace mudara'atuhu lil ismi wato abinda ya haifar da rufa a cikin fi'ili mudari'i kamancece ne yasta da ismi to shi yanzu da aka tambaye shi kai na suka yi kamancece ne da yana da abin da za a tambaye shi kenan mun duba mun kasa gano wajen shabahi din ina wajen shabahi bayan al-fi'il mudari wal ism tunda ya ce tunda suna yana karɓar rufu'a idan ya zanto fa'ili idan ya zanto mubtada idan ya zanto khabar to hunaka mushabahatun bainal ismi wal fi'l al mudari fa akhadha hukmuhu fi raf'i ina fata mun fahimta shi abin da yake kenan wa qala al basriyuna malaman nahwan basra wanda shugaban su shine sibawahi suka tafi akan cewa hululuhu mahallal ismi abin da sai fi'il mudari yake samun rufa'a hululuhu mahallal ismi dan yana zama inda wurin da ismi yake zama wani haida idza dakhala alaihi nahu an da lan da lam da lamma imtana a raf'ahu idan haka ne ma idan waɗannan harfan suka shiga cikin sa sai su hana samun rufu'arsa li'anna al-isma la yaqa'u ba'daha dan suna baya zuwa bayan an ko bayan lan ko bayan lam ko bayan lamma suna la ya'ti ba'da hadhihi al-aruf al-mazkura da an da lan da lam da lamma baya zuwa bayan su to da haka shi fi'ili mudari'i idan ya zo bayan ɗaya daga cikin wannan sai ya canja daga rufu'a haka suka ce su falaysa hina idan halan mahallal ismi la yaqau bada falaysa hina idan halan mahallal ismi amma to kuma idan an dauki wannan to kenan zamu ga ce fi'ili mudari'i bai zo inda suna ya kamata ya zo ba kenan tunda suna baya zuwa bayan bayan waɗannan shi ko fi'ili mudari'i yana zuwa to kaga da'awar su cewa halla mahallal ismi kaga ta zama da'awa sakita غير مقبوله wannan da'awar ta basriyu ne ita ma ba a zauna take ba shi ne shi ibn hisham tun da ya kawo zantuka zai faɗi wannan ne shi wannan tana cikin mizar ilimi duk mai ilimi da yake bada ilimi yana da kyau idan ya kawo zantuka to sai ya tarjihi kaga duk bayan ya kawo an ce an ce an ce yanzu shi zai tarjihi ya zaɓi wanda yake ganin shi yafi sai ya ce wa asahul aqwali al-awwalu mafi ingancin zance cikin zantukan ne shine me al-awwal shine zancen wa zancen al-farra da almajiransa cewa dai fili mudari'i ya kunu marfu'an li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wannan at-tajarrud din shine amilur raf'i wa huwa alladhi yajri ala al-sinati al-mu'ribina kuma wannan din ma da muka faɗa shine yake gudana akan harshen masu li'irabi duk mai li'irabi idan ya zo idan yace yajlisu at-talib idan aka ce yajlisu zai ce fi'li mudari'un marfu'un li tajarrudihi من الناسب والجازم هكذا دم الإرابي كيف لا باو عندك تافيل مضارع مرفوع لكونه حل محل الاسم باو عندك كيف دم ونم دم مثل الإرابي أبن كيف لكن يقولون مرفوع لتجرده من الناسب والجازم wato wannan miza yana daga cikin mizar ibn hisham a cikin littattafansa duk lokacin da ya kawo sabani yakan yi kokari ya faɗi shi mafi rinjaye a ra'ayinsa ra'ayinsa kuma baya yin ta'assubi ga wani mazhabi cikin mazhabobin nahau da kusa akwai manyan mazhabobi guda biyu mazhabin mutanen basra wanda ke sa yake shugabanta su sai mazhabin mutanen kufa a mazhabin mutanen basra wanda su da yake shugabanta su shi da malamin sa khalil bin ahmad al-farahidi to daga nan sai mazhabin mutanen kufa wanda kuma ke sa yake shugabanta su to kowanne yana da nashi abubuwa nahawun basra ba sa sanya ka'ida a nahawu sai sun samu mata shawahid da yawa shahid ɗaya baya sa su fitar da ka'ida ta larabci nahawun kofa ba ruwan su ko shahid ɗaya aka samu sai su fitar da ka'ida karkashin sa wato ya fi yanci da yawa shi yasa waɗanda suke so su yi waye nahawu in tawaye sai su shiga mazhabin kufa to ala kulli halin akwai kuma waɗanda suke mutaharrirun waɗanda su ba ruwan su da wani mazhabi irin su farra irin su sa'alab su ba ruwan su da wani mazhabi ko da suna da mazhabin nahawu dai sun yi masa tawaye da ka san in zahiriya haka suke za su faɗa abin da suka ga dama su rushe wanda suka ga dama su ɗauki wanda suka ga dama to mizar ibn hisham yakan duba zantukan kowa ya yi muƙarana sai ya fitar da wanda yake gani shine raji wannan kaya kamar mizar da ibn kasir ke da ita kenan ya so da dama a babin tafsiri ko shi da ibn jarir tabari da wasu kawo zantuka da yawa sun shiru sai sun faɗi ga wanda ya fi haka ibn jarir tabari yake bayan ya kawo zantuka sai ya ce wa aulal aqwali bis sawab kaga zai tarjihi kenan zancen da ya fi dacewa da daidai cikin dukkan zantukan nan shine kaza kaza kaza kaza sai kawo shi to wannan miza ce a babin ilimi haka shauka ne yake a cikin littafin fatahul qadir na tafsiri shi kuma yakan yi kokarin tarjihi amma akwai wadanda kawai za su tsara maka zantuka biyar shi da kawai su wuce su kyale ka shi haifa baisa baka san wanne ne yafi ba baka san wanne ne mai rinjaye ba to idan mutum ya zo wajen karatu sai ya faɗe su gaba ɗaya in ya faɗe su gaba ɗaya ba tare da tarjihi ba ya jefa ɗalibi cikin ruɗu kenan kuma hakan zai fi hadari musamman a cikin ulumin shari'a gara ulumin lugha da an yi kuskure kuskuren baya da yawa sosai dan mutum ya kuskure a nahawu ai ba wanda zai jefa jahannama ko ya jefa cikin gabar wuta ba wanda zai jefa ala shafa jurfin harin amma mutumin da ya kuskure a tauhidi ka gani Allah na sama ko yana ko ina duk wanda ka dauka yayi to kaga ana gurin idan mutum ya dauki mara kyau din me zai faru ko a zo an yi sabani kan laya wadansu ce halatta wadansu ce bata halatta ba shi kenan a yi shiru a wuce duk wanda ka dauka yayi to kaga da mutum ya dauki mara cin ba ina fata an fahimta amma a adab da balaga da nahawu idan ka kawo zantuka ka wuce ko baka yi tarjihi ba illa dake ciki ba ta yawa domin illa ce da ba za ta kai mutum cikin wuta ko ta ja masa fushin ubangiji ba amma a babin tafsiri a babin hadisi a babin fiqhu a babin tauhidi da aqida wannan ka idan mutum ya je rashin sa'a ya dauki mara kyau din kaga ai ya halaka Allah tsare mu
ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه وقول ثعلب أن المضارعة إنما اقتضت إعرابه إرابه نعم إعرابه من حيث الجملة مم.
ثم يحتاج كل نوع من أنواع الإعراب إلى عامل يقتضيه ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما مم.
ولا قائل به مم.
ويرد قول البصريين ارتفاعه ويرد قول البصريين ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحضير jamil bayan ya ce zancen farko shi fi inganci sai zai zai rushe sauran kowanne zai faɗa ma kasawarsa wa yufsidu qawl al-kisa'i abin da ya lalata maganar kisa'i shi kisa'i ya ce me huruful mudara'a ko su ne sababin rafi'i dan ko su ne amilur rafi'i wa yufsidu qawl al-kisa'i anna juz'a shay'i la ya'malu fi abin da zai lalata maganar kisa'i bayan da za a yi bangaren abu yayi aiki a cikin sa fi'ili mudari'i kuma a ce wani sashi na cikin sa kuma shi ya haifar da aikin dole al'amil ya ati min al-kharij la ya'ti min ad-dakhil ina fata an fahimta idan muka ce huruful mudara'a sune suka sababa ar-raf'u cikin fi'li mudari'i ma'ana zalika anna juz'al mudari'i amila fihi wanda kuma la qa'ila bi zalika dole ne al'amil ya ati min al-kharij idan ka ce ilal baiti kowa ya san cewa abin da ya sabbaba kasara a nan gurin shine me ila wa hiya kharijatun min al-bait laysat juz'un juz'an min al-bait ina fata an fahimta to kaga ya rushe maganar kisa'i anan wa qawla sa'alabin abinda ko zai lalata maka zancen sa'alab da yace wai abin da ya haifar da wannan shine mudara'atu lil ism kamar ce ne yasa da ismi yace annal mudara'ata inda maktabat i'rabahu min haythu al jumla kamar ce ne ya da ke tsakanin fi'ili mudari'i da ismi ita wannan kamar ce ne abin da ta haifar kawai shine ta mayar da fi'ili mudari'i ya zanto cewa mu'rab ne kamar yadda al-ism yake ne mu'rab amma ta sa shi ya zanto marfu'i wannan wani karin wani abu ne daban ina fata an fahimta ya ce ya yadda abin da ya sa fi'ili mudari'i ya zanto marfu'i dan yayi kama da ismi yayi kama da ismi yace shi bai yadda ba a ce rufa'a din kamancecena da ismi ta haifar da ita amma ya yadda fi'ili mudari'i ya zama mu'rab dan yayi kama da ismi tunda ismi mu'rab ne to abin da ya kama da shi shi ma ya kamata ya zama mu'rab kare ya zanto mabani kun fahimci wannan da kyau Aha. to kun ga shi yasa kenan wato suna wanda al'asulu fihi fihi shine al-i'rab dama ai abubuwan guda uku ne ko ga suna ga harafi ga me ga is- ga ga fi'li ga fi'li al-ism da al-fi'l da kuma al-harf al-harf al-aslu fihi an yakuna mabniyan al-ismu al-aslu fihi an yakuna mu'raban dukkan suna ya kamata ya zanto mu'rab dukkan harfi ya kamata ya zanto mabni wa kullu harfin mustahiqqun lil bina haka ibnu malik ya faɗa to shi fi'ili shine a tsakiya idan fi'ili yayi kama da ismi a idan fi'ili ka yayi kama da harafi an fahimta ko to zai zama me zai zanto mabni amma da zaran yayi kama da ismi to kuma zai zanto me mu'rab yace to ya yadda da wannan yace kamar yana so yace ana sallamtu anna al-fi'l al-mudari'a kana mu'raban limushabahatihi lil-ism lakinnani la usallim annahu kana marfu'an limushabahatihi lil-ism لأن الإعراب لأن الرفع نوع من أنواع الإعراب فدعوى أنه صار مرفوعا لمشابهته للاسم هذه دعوى زائدة أما كونه هناك مشابهة بين المضارع والاسم التي حولت الفعل المضارع أن يكون مؤربا لا مبنيا فأنا سلمت بهذا لكن أن يكون مرفوعا من أجل تلك المشابهة أنا لا أسلم بهذا ina fatan kun fahimta kaga da'awa ce murakkaba ya yadda da bangare na farko amma bai yadda da bangare na biyu ba to abin da yake nufi kenan da ya ce wa qawla sa'alab anna al-mudara'ata inna maktabat i'rabahu wato wa qawla sa'alab abin da yake nufi wa yufsidu qawla sa'alab shi yasa yace qawla can gurin yace wa yufsidu qawla al-kisai anna juz'a shay'i la ya'malu fihi an gama da wannan ko wa qawla sa'alab yana nufin wa yufsidu qawla sa'alab anna al-mudara'ata inna ma iktabat i'rabahu min haythu al-jumla al-mudara'a kaman tace ne abin da ta haifar kawai mayar da fi'li mudari'i ya zanto mu'rab a jumlace amma kasancewar marfu'i kuma a cikin lirabin to kuma wannan yana neman wani dalilin na daban la mujarradul mushabaha kun gane ai ثم يحتاج كل نوع من انواع الاعراب idan fi'ili mudari ya zanto mu'rab dan kamantacce ne yasa da suna yahtaju kullu nau'in min anwa al-i'rab to kowane nau'i kuma daga cikin arwa'i na al-i'rabi yana bukata ila amilin yaktadihi wani sabon dalilin da zai haifar da shi annasu yahtaju ila amilin yaktadihi ko ba haka ba الجزم يحتاج إلى عامل يقتضيه وكذلك الرفع يحتاج إلى عامل يقتضيه لا مجرد المشابهة قلنا لنا ثم يلزم على المذهبين sannan in muka ce mun dauki waɗancan mazhabobin guda biyu ko mazhabin kisa'i da yace al'amil shine me huruful mudara'a ko mazhabin sa'alab da yace al'amil shine me al mudara'atu kaman tace ne ya yalzama ala al mazhabain abinda zai lazance mu akan wannan mazhabi guda biyu an ya kula al mudari marfu'an da'iman to da ya zama ta kenan mudari kullun ya zama marfu'i ina fata an fahimta wala qa'ila bihi ba ko wanda ya faɗi wannan a duk duniya gaba daya kowa ya san fi'li mudari ba kullun yake zama marfu'i ba wata rana marfu'i wata rana mansubi wata rana majzum to kaga da ya rushe maganganun su guda biyun gaba daya wa yaruddu qawl al basriyina su ko basriyin da suke cewa ai abin da yasa ya zanto marfu'i shine hululuhu mahall al ism abin da zai rushe wannan maganar tasu irtifa'uhu fi nahwi hal la yaqumu idan haka ne mai safi ilmu mudari ya zanto marfu'i a wajen kalmar hal la yaqumu لأن الاسم لا يقع بعد حروف التهذيب inda a ce akwai kwamanceceniya tsakaninsa da ismi shi fi'ili mudari to da idan mutum ce halla ya koma yayi kuskure a larabci domin halla harafi ne na at-tahdhib zaburar da mutane wanda suna baya zuwa bayan halla ba za ka ce ba halla zaidu ina fata an fahimta sai dai ka ce halla ya koma zaid amma baka ce ba halla zaidun ya komo idan kai ka kuskure a larabci li'anna halla la ya'ti ba'daha الاسم الا الفعل to da akwai kamanceceniya bayan alfi'il al-mudari wal ism to da kenan ya halatta in ce halla zaidun to amma tunda ba kamanceceniya irin wanda yayi da'awa min haisul i'rab cewa halla mahallahu kaga ai idan aka ce halla mahallahu kenan zaka iya cire wannan ka kawo wannan a madadin wancan kuma idan to tarkibi ya zama salim a larabci to kaga dai ya rushe maganganun su don haka dai amilul rafi a cikin fi'il mudari shine ne at-tajarrud at-tajarrud تجرده من الناسب والجاسم بسم الله
وينصب بلن نهو لن نبرح لما لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها الم... يرفع فيها المضارع ثنى بالكلام على الحالة التي ينصب فيها مم.
وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف من حروف أربعة مم.
وهي لن وكي وإذا وأن مم.
وبدأ بالكلام على لن لأنها ملازمة للنصب ملازمة ملازمة للنصب بخلاف البواقي وختم بالكلام على أن لطول الكلام عليها إنشان كنا وينصب بلن في لمضاري أكن يمس مناس أكن يمس نسبة إذا لن تزوك تنسى ولكن لن يذهب لن يقرأ لن يكتب yace gashi nan nahu lan nabraha qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarja ilaina musa yace lamman qada al-kalamu ala al-halati allati yurfa'u fiha al-mudari' yayin da zance ya kare akan halin da ake wa fi'li mudari yurfa a cikin sa sanna bil kalami ala al-halati allati yunsabu fiha sai yazo da zance sai na biyu abin da ya biyo biyu na biyu shine halin da ake wa fi'li mudari nasaba a cikin ta wadalika idza dakhala alaihi harfun min hurufin arba'a idan ɗaya cikin harfan nan guda hudu suka shiga suka riga shi zuwa da lan da kai da izan da an duk wanda ya karanta nahawul wadu ya san ba haka aka yi tartibin su ba a nahawul wadu ya aka yi tartibin su allan izan kai to kaga shi kuma nan sai ya canja mana lan wa kai wa izan wa an yace to karka dauka wannan jerin da ya haka kawai yake a banza akwai hikima a ciki wa bada bil kalami ala lan ya fara magana akan lan saboda mai li'annaha mulazimatun lin nasbi da mutukar an samu lan to sai an samu nasaba ina fata an fahimta matukar an samu lan to lalle ne a samu nasaba amma a iya samun ɗaya daga cikin waɗannan ya zanto ba a samu nasaba ba saboda wani dalilin ko a wata luga din ko wani wajen hinal irabi amma idan lan ta zo lalle ne a samu nasaba da haka sai fara da ita kamar ita ce ta fi cancanta ta shiga ajin farko a babin bi khilafil bawaqi banda sauran wa khatama bil kalami ala an kuma ya mayar da an ta zanto karshe ya cike zance da ita saboda mai lutunul kalami alaiha dan ita tana da reshi da yawa to sai a fara da wanda ba su da reshe dan ka rike suka haddace su sai a ambaci mai reshe dai idan aka fara da mai reshe da yawa sai aka ambaci sauran sai ka dauka su ma reshen ta ne amma idan ka rike su aka yi ta magana akan ta to wannan duk ba zai gurbata maka wancan na farko din ba wato kaga ko a tartibi din ma kaga mai din karantarwa sai yana da kyau ibn hisham sosai da sosai sai ce me
ولن حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق ولا يقتضي تأييدا ta'abidan
تعبيدا مم.
خلافا للزمخشري للزمخشري مم.
في النموذج نموذجه مم.
ولا تأكيدا خلافا له في كشافه مم.
بل قولك لن أقوم محتمل لأن muhtamilun محتمل لأن وجدت بذلك أنك لا تقوم أبدا مم.
وأنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل مم.
وهو موافق لقولك لا أقوم في عدد إفادة التأكيد مم.
ولا تقول لن للدعاء خلافا لابن السراج مم.
ولا حجة له في ما استدل به من قوله تعالى من قوله تعالى مم.
قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين مم.
مدعيا أن معناه فجعلني لا أكون مم.
كان حملها على النفي محض محض مم.
ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى أن لا يظاهر مجرما مم.
جزاء لتلك النعمة التي أنع- أنعم بها عليك مم.
ولا هي مركبة من لا أن فحذفت الهمزة تخفيفا مم.
والألف لالتقاء ساكنيه خلافا للخليل مم.
ولعقلها لا وأبدلت الألف مم.
هنا خلافا للفراء مم. جميل ياي lan ga abin da suke fa'idantarwa an gane ko an nafiya wal istiqbal tana nuna kore abu tana nuna kuma abin korewar tashi a lokaci na gaba idan ka ce lan azhaba ila madrasa kana nufin gobe ba zan tafi makaranta ba kana nufin nan da awa ɗaya ba zan je makaranta ba kana nufin nan da bayan azhar ba zan je makaranta ba kana nufin nan da wata ɗaya mai zuwa ba zan je makaranta ba duk zai ɗauki wannan tufidun nafiya wal istiqbal ba zai yi lan azhaba ka ɗauka a yanzu ne ba zan tafi ba a'a kana nufin a nan gaba ba zan tafi ba kila yanzu kana kan hanyar zuwa mai sauraron ka abin da zai fahimta kana nufin nan gaba ba za ka sake zuwa ba nan gaba din kila ta nesa kila ta kusa amma dai ba ta zuwa har abada shine ce lan حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق آه، اتفاق ما لمن نحو هكا ne lan take fa'idantarwa النفي والاستقبال kun gane ai wala yaqtadi ta'bidan ba zai yi kace lan azhaba ba ya zanto kana nufin ajiya ban tafi ba dan dole sai al-istiqbal take fa'idantarwa kore abu a yau ce a zamanin da ke zuwa na nan gaba wala yaqtadi ta'bidan wannan harafi baya fa'idantar da at-ta'bid cewa har abada an gane ko khilafan lizamakshari wanda shi zamakshari ya ce lan tufidu an nafiyal abadi lokacin da kace lan azhaba ila madrasa kana nufin har abada ba zan je makaranta ba lan aqra alkitab kana nufin har abada ba za ka karanta littafin ba shi a wurin sa kenan ko dai tana fa'idantar da ta'bid korewa ta har abada kamar yadda ya faɗa a cikin littafin ulmuzat dinsa shine fi ulmuzajihi wala ta'kidan ko kuma ya zanto tana haifar da at-ta'kid kamar karfafa korewa kake yi kamar yadda ya faɗi hakan a cikin littafin sani tafsiri kashafi kashafihi kun gane ko wato kedan a wurin sauran malaman nahawu lan tana fa'idantar da me annafiya wal istiqbal amma a wurin zamakshari shi kadai tana fa'idantar da imma at-ta'bid kama qala fi ulmuzajihi wa imma at-ta'kid kama qala fi kashafihi to kowane ɗaya daga cikin wannan wato musamman wannan shi ya fi muni don ya kawo wannan ne wato don ya kore a ganin Allah har a ran tashin kiyama an gane ko lokacin da annabi Musa ce arni anzur ilayk sai Allah ce me qala lan tarani sai ce kaga lan din nan idan idan idan ta kasance tufidu ta'bid ma'ana har abada ba za ka iya gani na ba kaga wannan ya gina aqidarsa ta mu- ta mu'tazilanci cewa a ra- a ranar lahira ma ba a ganin Allah wanda aqidar ahlus sunna wal jamaa shine ana ganin Allah a ranar tashin kiyama a duniya ne ba za a gan shi ba amma a lahira za a gaishe wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ko manzo Allah ya ce innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara laylatal badri la tudammuna fi ru'yatihi tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri fashabbaha ar-ru'ya bir-ru'ya to kaga anan gurin aqidar ahlus sunna ana ganin Allah ran tashi kiyama amma ga maksari ba a ganin su a mutazila ba za a ga Allah ba har abada daga cikin hujjojin Allah ya ce lan tarani sai ce lan tufidu ta'bid fa idza qulna inna lan tufidu ta'bid kaga kenan mun tafi akan mazhabin mu'tazilanci zai ba mu wahala wajen fassara wadansu ayoyi na alqur'ani mai girma ina ba ta an gane sannan kuma tufidu tawkid a ce lan din tana nuna karfafuwar korewa shi ma wannan ra'ayi ne nashi na shi kadai amma dai wurin malamai tufidu nafiya wal istiqbal idan ana buƙatar tawkid to za sai sai a zo da abin da ke fa'idantar da tauhidi din an gane ko dan ubangiji ta'ala ya ce kul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi was shahada a kafin nan gurin da yake cewa kul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi fatawannaw al mawta in kuntum sarkin sai ce me wala yatamannawnahu abadan kaga ba nan an kawo la yatamannawnahu ba la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim can gurin sai ce kul in kana lakum darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamanna al mauta in kuntum sadiqin sai ce me walan yatamannahu nan ya ce la nan ya ce lan wannan sai nuna dukkan su me suke nunawa korewa illa iyaka wannan na nuna korewa a'a ba wai a madi ba a yanzu da ake magana a yanzu da kuke magana la yatamannahu amma wannan yana korewa cewa gobe da jima lan yatamannahu ina fata an fahimta idan ana so a fa'idantar da taukidi ko nuna har abada to sai a kawo kalmar wallan ya tamannahu sai ta me abadan bima qaddamat aydihim sai zanto an fahimci at-ta'bid ne daga mujarradi lan ko daga kalmar abadan da ta zo kaga daga abadan ne da ta zo yanzu lokacin da na namare mata ke cewa inni nazartu lirrahmani sawman tajmi falan ukallima al-yawma tajmi insiya ta kore cewa ba za ta kare magana bane har abada ai ta ce a yau daga yanzu da nake magana din nan har daga yanzu idan na shiru ba zan karewa kowa magana ba har har yaushe har gaba ɗaya rana ta faɗi gaba ɗaya ba zan yi wa kowa magana ba kaga shine annafi wal istiqbal din ke amma la tufidu ta'bid wala tufidu tawkid idza aratta tawkid ta'ti bi shay yufidu tawkid wa idza aratta at-ta'bid zaka zo da me ma yufidu ta'bid domin yanzu idan ka zo za ka yi taukidi a cikin larabci akwai a taukidin lafzi za ka iya cewa lan lan aquma kaga nan wurin kai taukidi min haythu takrar lafz kamar da Allah ya ce za dukkatil ardu dakkan dakka at taukidul lafzi kenan an gane ku waja rabbuka wal malaku saffan saffa an gane ku kamar da wani ke cewa la la abuhu bi hubbi basnata innaha aqadat alayya mawasiqan wa huda kaga la la abuhu ai asalin sa la abuhu ne da ya kawo la ta farko sai sace kawo me la ta biyu li yufi da maza at tawkid la la abuhu bi hubbi basnata innaha asadat alayya mawaidan wa huda yace ko alama ko alama ba zan taɓa ba da labarin san da nake wa basnata ba dan ta riga ta min alƙawari cewa asiri ne tsakanin mu in boye ita ma ta boye kaga la la abuhu mana ya mimita la la hasso biyu litawkid lafzi kenan to da haka dai kenan تفيد النفي نجي وماذا والاستقبال da kyau bal qauluka lan aquma dan yin rushe maganar da makshari kenan yace maganar ka idan ka ce lan aquma muhtamilun li an turida bidalika annaka la taqumu abadan ta iya wa kana nufin ba za ka tashi har abada wa annaka la taqumu fi ba'd azminik al mustaqbal ta iya wa kana nufin ba za ka tashi ba a wani lokaci daga cikin lokuta na nan gaba wato dai kenan lan تفيد النفي والاستقبال هذا الاستقبال قد يكون قريبا قد يكون متوسطا وقد يكون أبديا بعيدا شكرا أما متي نصا شيء إذا تزو وتوكو تفيد التأبيد كنن لا تفيد الزمن اليسير ولا الزمن المتوسط لا بد أن تفيد الزمن الأبدي to wannan shine abin da yake so ya rushe maka cewa wannan ba gaskiya bane ba wa huwa muwafiqun li qawlika la aqumu fi adami ifadati ta'kid daidai yake da maganar ka la aqumu wajen rashin fa'idantar da tawkidi an gane ko yadda la aqumu baya fa'idantar da tawkidi to haka kuma lan aqum shi ma la yufidu ta'kid wa la taqaw lan lidduai lan ba ta zuwa lidduai akwai waɗanda suke cewa lan ta'ati lidduai wanda shine alqaulur rabi kenan ta'tilan lid-du'a to shi kuma zai rushe maka wannan yace wala taqaw lid-du'a haka ne ko wato ba ta zuwa dan ta fa'idantar da addu'a khilafan libn sarraj sabanin abin da shi ibn sarraj ya tafi kai wala hujjata lahu fi ma sadalla bihi min qawlihi ta'ala qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin shi ya fassara wannan aya cewa wato kenan abin da take fa'idantarwa addu'a mudda'iyan anna ma'anahu yana mai da'awar cewa ma'anar wannan lafazin shine faja'alni la akunu da Allah ce da da yake bada labarin wato abin da annabi Musa alaihi salam qala rabbi ma anamta alayya ya ubangiji saboda ni'imar da kai mun tayi mun gafara falan akuna zahiran lil mujrimin ba zan taba zama mataimaki ga masu zalunci ba ko ga masu kafirci ba zan taba taimaka musu ba to sai yace abinda wannan take nufi kaga shi nan gurin zahirin zance annabi Musa yayi alƙawari ne tsakanin shi da ubangiji cewa ba zai taba taimakon mai kaza ba alƙawari yawa Allah akan haka to shi kuma yace a'a ma'anarsa faja'alni la akunu ya Allah sanya ni kar in kasance me fa'idantar da wannan addu'a din shine lan shi auren sa lan tufi da du'a falan akuna yani faja'alli Allah akuna li imkani hamliha ala nafi al mahab dan ta iya yiwa anan gurin lan akuna za a bata ma'ana ce ta tana korewa ne korewa ba ta kunshi addu'a ba wa yakunu zalika mu'ahadatan minhu lillahi ta'ala sai ya zanto alkawali ne tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yuzahira mujriman cewa ba zai taɓa taimakawa mai laifi ba jaza'an li tilka ni'matin lati an'ama biha alaihi a sakamakon wacce ni'ima da Allah ya ni'imtar da ita gare shi wala hiya murakkabatun min la an zance na nawa kenan na biyar akwai malaman nahawun da suke cewa lan murakkabatun murakkabatun min la an haka waɗansu suka ce daga cikin malaman nahawun shi ma ya rushe wannan zance ce ko alama da'awar cewa murakabatu min la'an wa fahuzifatil hamzatu sai aka shafe wannan alhamza ta tsakiya kun gane wal alifu aka shafe alif din da ke nan gurin sai zanto daga lamun din farko sai me sai nun sai zanto lan lintika isakinai khilafan lil khalil sabanin abinda khalil yake faɗa shi khalil yake cewa kenan wato lan din nan wato ainihin asalinta daga la'an ne wala asluha la zance na shida ko wanda suke cewa asallan la ne fa ubdilatil alif nunan sai aka canja lan wannan alifin din sai aka ibdalin ta koma me aka canja ta ta koma alif sai zanto la wato nunu din tahawalat ila al alif fa ubdilatil alif nunan khilafan lil farra asalin ta la ne sai aka canja alifin din ta koma me nunun asalin ta kenan wai la sai aka canza ta koma lan duka dai wannan zancen na farko shine zance mai karfi wancan kawai sai mutum ya san shi dan ilimi amma ba dan zance ne sahihi ba an gane ko to ya gama da lan kenan
ودي كي المسؤولية نحو لكي لا تأتوا الناصب الثاني كي وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا كقوله تعالى لكي لا تأتوا لكي لا يكون على المؤمنين حرج أو تقدير أنه جئتك كي تكرمني إذا قدرت أن الأصل لكي وأنك هذبت اللام استغناء عنها بنيتها فإن لم تقدر اللام كانت كي حرف جر بمنزلة اللام للدلالة على التعليل وكانت أن مضمرة بعدها إضمارا لازما جميل harafi na biyu cikin harfan da ke haifar da nasaba akwai kai an gane ko ne abu na biyu yace mata kai almasdariya kai almasdariya abin da yake nufi da kai almasdariya kai din da ita da abin da ya biyo bayan ta iya tawilin su da masdari an gane ko الناصب الثاني كي وإنما تكون ناصبة إذا كانت مصدرية بمنزلة أن إن تازنتو مصدرية kamar daidai da an wa inna ma takunu kazalika takan zanto masdariya ne idza dakhalat alaiha lam idan lam ta shige ta likaila lafzan ala fazance ka kaulihi likaila ta asau likaila yakuna alal mu'minina harajun aw taqdiran ko kuma a kaddara la din a kaddara ko da mutum bai ganta ba a rubuce kamar me kamar ka ce ji'ituka kai tukurimani kaga ji'ituka ne likai tukurimani idza qaddarta anna al-asla likay in ka kaddara asalin zancen shine likai wa annaka hadafta lam cewa ka shafe lamun ne istighna'an anha bi niyyatiha niyyarka ta zuci ta wadatar ba sai ka furta ka da baka ba fa in lam tuqaddir lama idan baka kaddara lam ba a cikin ji'ituka kai tukurima ni kanat kai harfa jarrin to anan wurin kai ta zama harfin jarra kenan harafi ne da yake haifar da jarra bi manzilati lam fi dalalati ala ta'lil sai zanto daidai take da lam wajen fa'idantar da ta'lil an gane ko wa kanat an mudmuratan ba'daha idmaran laziman sannan kuma an za ta zanto a ɓoye a bayan kai wannan ɓoyewar ɓoyewa ce ta tilas abin da yake nufi idan kun lura da likaila ta asau da likaila ya kuna ko mu rubuta shaka likaila ya kuna nan gudun fili mazari wani iri ne mansub saboda mai wannan kai din nan gurin malikai la ta asau fi'li mudari din wannan wani ne mansub domin asalin sa akwai nunin ne ya mansubun ne bi hasfin nuni to abin da ya haifar da wannan shine kai abin da sa kai din kuma ta haifar da wannan saboda wato kai ce wadda take masdariya to anan gurin abin da yake so ya ce maka kai din ita kadai ba ita ta haifar da nasaba ba ana kaddara an sai dai an din dole ne ta zo a boye ba a fito da ita fili an gane ko dole zai ɓoyi ya ce haka nan likai la ya kuna likai Allah ya kuna ne asalinsa akwai an ina fata an fahimta to sai dai an ɗin anan gurin ɓoye ta ya zama mai wajibi ba wai da'izi bane ta yadda in ka ga dama ka faɗa in ka ga dama ka ki faɗa ina fatan kun fahimta abin da yake so ce da kai kira nan wa kana al mudmudatan ba'daha idmaran laziman ba'daha yana nufin ba'da me ba'da kai likai Allah ta sau likai Allah ya kuna alal muminina ina fatan kun fahimta sai mai na gaba eh lamun ba ta hanawa idan lamun ta shiga tsakanin harafi na nasaba da fi'ili mudari ba ta hana harafin yayi aiki a cikin fi'ilin wujudul lami anan gurin min haisul i'rab ka adamiha tasiruha yakunu fil ma'ana la fil i'rab ba ta tasiri wajen i'rabi sai dai tasiri na me na ma'ana ta yadda idan akwai la kaga zance ya zama korare in babu la ya zama me tabbatacce isbat kenan amma wajen i'rabi ba ta tasiri kun gane ko na'am
wadi idan musaddaratan wa huwa mustaqbal muttasil aw munfasil bi qasam nahu idan ukrimaka wa idan wallahi narmiyahum bi harbin الناصب الثالث إذا وهي حرف جواب وجزاء عند السيبويه قال الشل وبين هي كذلك في كل موضع وقال الفارسي قال الشل وبين قال الشل وبين هي كذلك في كل موضع وقال الفارسي في الأكثر وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال أحبك أحبك فتقول إذا أظنك صادقا إذ لا مجازات لا مجازات بها هنا وإنما بل بل مي wannan tukuna harafi na uku daga cikin harufan da ke sa fi'il mudari ya zama mansub shine me idan musaddaratan abin da ke nufi da musaddaratan idan ta zo a farkon zance ba a tsakiyar zance ba wa huwa mustaqbalun muttasilun aw munfasilun bi qasamin an gane ko ita ko idan mustaqbalin harafi ne wanda yake mustaqbal yana nuna abin da zai faru nan gaba muttasilun aw munfasilun ya iya yiwa a haɗe da abin da ya biyo bayansa ko a rabe bi kasamin wato da rantsuwa wato ana iya sa rantsuwa ana iya kin sa rantsuwa idan an ga dama ka fahimta da cewa harafin idan harafi ne mai mustaqbal shi ma ya dullu ala al istiqbal sannan muttasilun bi qasamin aw munfasilun idan ka ga dama ka kawo rantsuwa in ka ga dama ka cire me rantsuwa din nahau izan ukurimaka kamar ka ce da mutum izan ukurimaka kaga zaka faɗi haka ne a matsayin jawabi ga mutumin da yace sa azuru baitak sai ka ce da shi me izan ukurimaka idan kaga dama kuma sai ka kawo rantsuwa ka ce izan wallahi ukurimaka in kaga dama ka kawo alqasam in kaga dama ka cire alqasam dan haka ya kawo shi a wani rabin baiti da yace wa idan wallahi narmiyahum bi harbin kaga da rantsuwar ta zo ta wallahi ba ta hana idan ya zanto yayi nasaba a cikin me ba narmiyahum narmiyahum an gane ko yace الناصب الثالث إذن وهو حرف جواب وجزاء شي harafi na nasaba na uku shine izan wanda harafi ne na sakamako da ansa inda sibawihi aw lin sibawihi wa qala shalawabain shalawabain yace hiya kadhalika fi kulli mawdi a duk inda izan tazo abin da take fa'idantarwa kenan wa qala al-farisi farisi ko yace fil aksar a'a a mafi rinjayen halin ta shine tufidul jawab wal jaza amma akwai lokacin take zuwa ba dan wannan ba wa qad tatamahhadu lil jawab wani lokacin ta idantowa jawab kawai take fa'idantarwa amma banda jaza' بدليل أنه يقال saboda mai a larabci akan ce uhibbuka mutum ya ce maka ina kaunar ka fatakul kai ko sai ka ce idan azunnaka sadiqan idan azunnaka sadiqan ina tsammanin to kana gaskiya izlamu ja za ta biha huna kaga anan babu wani sakamako da kace amma a can wanda yace azuruka fil bait sai ka ce idan ukrimaka na farko dai ka bashi jawabi na yazo gidan naka ko ba haka ba sannan na biyu kuma kayan alkawalin a sakamakon zuwan za ka yi masa mai karamci kaga ta zama harfu jawabin wa jaza haka su malaman nahawu suka ce to shine shi wannan alfarisi yace eh ya yadda harfu jawabin ne wa jaza fil aksar galibin in ta zo haka ne amma wa qad ta'ti lil jawab bidun jaza ta iya ta fa'idantar da jawabi amma ba tare da me ba ba da tare da za ba da aka tambaye shi misali shine ce mutum ne zo ce uhibbuka ka ina kaunarka kuwa sai ka ce idan azunnuka sadiqan ina ko zaton kana daga ina zaton dai daga sai kake in ko har ka ce kana kaunata to ni kuma zan yi maka zaton daga sai kake to kaga nan gurin idan aka matsa za a iya tawili shi ma a ce ai ya zama na farko ka bashi ansa na biyu sannan ga ga at-tasdiq gaskata shi kaga wani nau'i ne na jaza duk da cewa ba a ce ka bashi wani abu na kyauta ba amma dai shi dai ya tsaya a nan gurin yace yanzu la mujaza ta biha huna anan babu wani kyauta da aka samu ko wani mujazati an dai samu dai jawabi kun gane ko ma'ana dai a wurin galibin malamai ita izan harfu jawabin wa jaza a wurin shalwa bai fi kulli mawdi'in a wurin alfarisi fil aksari la fi kulli mawdi' wa rajiha annaha fi kulli mawdi' eh وإنما تكون ناقبة بثلاثة شروط الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام فلو قلت زيد إذا قلت قلت أكرمه قلت أكرمه أكرمه كرفعي yace na yace ba za ta zama ta ɗauki wannan ma'anar ba ta yi nasaba ga fi'ili mudari sai an samu sharuɗa guda uku an ya kuna fi'il ba da mustaqbalan fi'ilin da biyo bayan ta zanto mustaqbal ne falau haddathaka shakhsun bi hadithin haka falau qulta wato an ya kuna an ta kuna waqi'atan fi sadr kalam ta zanto a farkon zance falau qulta da zaka ce zaidun izan kaga anan gurin izan bata zamanto ba a farkon zance kalmar zaidu ta riga ta zaidun izan kulta to sai ka ce ukurimuhu zaidun izan ukurimuhu sai ukurimuhu ya zanto me marfu saboda me duk daga izan ta riga shi zuwa amma izan din bata kasance a farkon zance ba lafazin zaidu ya riga ta zuwa a sai kenan sharadi na farko labudda an takuna musaddaratan idan sun ce musaddaratan bi ma'ana an takuna fi sadr kalam sukan ce sadr kalam suna nufin awwal kalam li'anna sadra amama al-insan da wankin ji yana gaban mutum ne da an ce fi sadar kalam an ta kuna musaddaratan yani an ta kuna fi awwal kalam la ta kuna fi wasfihi sharadi na farko kenan sharadi na biyu الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا فلو حدثك شخص بحديث فقلت إذا تصدق رفعت لأن المراد به الحال yake cewa sannan fi'ilinta dole ya zanto yana nuna abin da zai zo nan gaba ne domin lokacin da wani ya ce sa'azuruka fil bait sai ka ce idan ukrimaka kaga anan gurin alkaram din da zaka yi yanzu ne ko sai nan gaba in yazo to dole ne kafin fi'ili da idan za ta yi masa nasaba ya zanto ta yi masa nasaba dole ne ya zanto ya dullu ala al istiqbal kare kare zanto ya dullu ala al hal idan ya zanto ya dullu ala al hal to ba za ta yi masa nasaba ba kenan gashi nan ya ce falau haddasaka shakhsun bi hadith da wani mutum zai zo ya baka labarin wani zance fa kunta kai kuma sai ka ce da shi idan tasduqu a to lalle ka daga gaske kake cikin wannan zancen lalle kai gaskiya rafa'ata to zaka ce idan tasduku ba zaka ce ba tasduka li'anna al-murad bihi al-hal dan kana nufin a yanzu dinnan da kake zancen nan lalle kana faɗin gaskiya ba kana nufin nan gaba ne zaka yi gaskiya ba ina fata fahimta kaga fili mudari din da ke nan gurin yadullu alal hal la yadullu alal istiqbal to bitali idan anan gurin ba za ta yi masa nasaba ba sai dai zanto marfu'i sharadi na uku الثالث ألا يفصل بينهما بفاصل غير القسم نهو إذا أكرمك أكرمك وإذا والله أكرمك مم.
وقال الشاعر إذا والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل من قبل المشيب ولو قلت إذا يا زيد قلت أكرمك مم.
بالرفع وكذلك إذا قلت إذا في الدار أكرمك وإذا يوم يوم الجمعة أكرمك كل ذلك بالرفع ذلك بالرفع يوا كاجا شرط إن أكو ألا يفصل بينها بينهما بفاصل غير القسم idan to tsakanin idan da fi'ili mudari din kar a rabe tsakanin su da wani fasil wanda ba rantsuwa ba lokacin da kace idan ukurimaka kaga nan gurin ba a samu wani fasil ba idan kace idan wallahi ukurimaka an samu fasil lakin hadal fasil qasam to wannan la yadur dukkan sa nan fi'ili mudari zai zanto me mansub mansub amma idan ya kasance fasil din da yazo gairul qasam ne to wannan sai ya sa fi'ili mudari ya zama marfu'i ba zai zama mansubi ba shine gashi ne kawo misali Allah yusalla bainahuma bi fasilin ghairil qasam nahu idan ukrimaka kaga kace ukrimaka saboda me babu fasil ko idan wallahi ukrimaka kaga anan gurin ka kawo fasil lakinnahu qasamun wa qala sha'ir ga shahid nan ma zai kara kawa idan wallahi narmiyahum bi harbin tushibu at-tifla min qabl al-mashibi wato an zo an ce masa ne waɗansu za su kawo musu hari sai ce idan wallahi narmiyahum bi harbin idan ko haka ne to lalle mu ma za mu jefe su da yaƙi gagarumin yaƙi to shi bu tifla min min qabl al mashibi irin gagarumin yaƙin da zai sa yaro yayi fulfula tun kafin shekarun fulfula su yi masa wanda kaga wannan mubalaga ne na balarabi kamar yau mun yaji azul da shi ba ke da wani yaƙi da masifar sa kawai za ta sa yaro sai yayi fulfula min qabl al mashibi tun kafin shekarun fulfula din su yi. to kaga nan yace idan wallahi sai ce me narmiyahum wato idan ta yi aiki a cikin narmiya ya zanto mansub لأن الفاصل قسم ولو قلت دا ذاك تي إذن يا زيد أكرمك ذاك تي بذاك تي أكرمك سبب دمي كاكاو يا زيد تند أنسى فاصل غير القسم أنا أقول فيه مضاري سيدا تومي مرفوعي وكذلك إذا إذا قلت إذن في الدار أكرمك لا عندك تي إذن في الدار كاكا سيكا تي أكرمك بالرفع بذاك تي أكرمك هاكم إذن كتي إذن يوم الجمعة أكرمك ba za ka ce ba idan yawmal juma'ati ukrimaka kullu zalika bi rafi wannan duk da rufa zaka ambace su limaza wujida fasilun ghayrul qasam sawan hadha al fasil nida sawan hadha al fasil harf sawan hadha al fi'l hadha al fasil jumla kalima wahida ghayrul qasam wato kenan ya zanto ba za a yi rufa ba a ba za a yi nasaba ba sai dai a yi rufa kenan to yanzu mun gama da harufa guda uku kenan mun gama da lan mun gama da kai mun kuma gama da إذن مكتي لن تدل على النفي والاستقبال هذا على الراجح عند العلماء آه، بخلاف من يقول إنها تفيد التأكيد أو تفيد التأبيد أو أن أصلها لا وأن أو أن أصلها لا فأبدلت الألف نونا كل هذه أقوال مرجوحة daga nan gudun sai mai kai almasdariya kai almasdariya muka ce ita ma tansibul fi'il al-mudari' sawa'un an kawo mata lamun likaila ko an cire lamun din an gane ko an cire lamun din babu ita a lafazi amma zuciya ta yi niyyarta to kaga anan gurin diddide kai za ta yi nasaba ga fi'ili mudari'i sai dai ba ita ce take yin nasaba dan alal haqiqa ba abinda ke yin nasaba din ita ce me an mudmaratan wujuban to daga nan gurin sai idan muka ce harfu harfu jawabin wa jaza'in ala rajihi min aqwalil ulama an gane ko to ita kuma ga sunan gurin sai an samu sharuɗa guda uku kafin ta zanto ta yi sama ga fi'li mudari'i sharadi na farko an takuna musaddaratan sharadi na biyu an an yakuna fi'luha yadullu ala al-istiqbal la yadullu ala al-hal sharadi na uku alla yufsala bainaha wa bain al-fi'li bi fasilin ghayr al-qasami shikenan sharadan ta kenan to sai mu takaita anan tun da ma ya ce an tana da tsawo gaskiya ne kuma an din tana da rabe sai mu dauke ta ita kadai mu yi ta darasi na gaba idan Allah ya kai mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك